بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة ملساكة هدوة أولا دارينا لتنم daren 28 ga watan goma watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1445 ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul ila ilmil usul za mu tashi baiti na 167 karatu na 11 za mu ɗan yi waye daga 164 wurin karantawa قال رحمه الله اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقدم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع malam ya ce bayan ya yi magana akan imani kaulin wa'amal mun yi bayani akan ma'anar wa'atikad ko da kuma bayanin shi akan hadisin mala'ika jibril da ya magana akan maratibuddin al-thalatha na farko shine al-islam na biyu al-iman na uku al-ihsan shine baitin da zamu tashi al-islami wal imani wal ihsani wato da ya ce mushtamilatun kenan alal islami wal imani wal ihsani an fahimta wal kullu mabniyun ala arkani kowane ɗaya daga cikin su an gina shi akan rukunai akwai rukunnan musulunci rukunnan imani rukuni na ihsani sai ce awwalu har ruknul asasul a'zam na farkon su shine rukuni wanda yake asas shine tushe shine foundation wanda shine mafi girma domin komi na ginuwa a kan shi ne in babu shi kuma komi ya ruguje shi ne kalimatu tauhid wa huwa siratul mustaqimul aqdam kuma shine tafarki madaidaici wanda shine dadadde mafi jimawa saboda dukkanin annabawa da shi suka bauta ma Allah dukkanin manzanni da dukkan mala'iku suna bautar Allah akan la ilaha illallah muhammadur la ilaha illallah ko annabin zamanin rasulullah ko da haka kalimatu tauhid shine addinin dukkanin manzanni wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ذاك ونشين الركن الأساس الأقدم ركن الشهادتين ونشين ركن نشيدا وقدابيو cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne eh faqad atal islam faqad atal islam mabniyan ala 50 fa haqqiq wadri ma kad nuqila eh mun tsallake shi yace hakika musulunci ya zo mabniyan ala 50 wanda an gina shi akan wato abubuwa guda biyar rukunai biyar fa haƙiƙ ka tabbatar da su wadiri ma kad nukila ka san abin da aka ruwaito akan haka wato kai ruko da su tare da sanin me ya shar'anta su dalili na qur'ani da sunna shine sai yace awwalu har ruknul asasul a'zam wannan mun yi bayani na farkon su shine rukuni wanda yake shine tushe shine mafi girma wa huwa siratul mustaqimul a'zamu kuma shine tafarki madaidaici wanda shine mafi jimawa shine rukunu shahadataini rukuni na shaidawa guda biyu fathbut ka tabbata akan shi wa'tasim kuma ka kankame shi yanda za a kada a raya yanda za a jalabta da kai karka sake ka bar tauhidi tauhidi ya zama ko tauhidi ko kafar katako ko idan akuya ko me za a yi maka kana nan kan tauhidi in za a yi tsoka tsoka da kai karka sauka akan tauhidi shine fathbut ka kafu akan haka wa'tasim kuma ka kankame wannan tauhidi ka kankame bil urwatil wuthqa allati la tanfasil kai ruko da igiya wadda take mafi aminci shine al wuthqa yani wato ta'nifi na al awthaq mafi kwari mafi aminci wadda ta kasance la tanfasil ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah faqad faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisama laha ba ta tsinkewa sau da in ka rike ta ka kankame ta ba inda zaka tike sai aljanna duk wanda yake ya rike la ilaha illallah ya kiyaye sharuɗanta da muka yi bayani ya kiyaye muktabaha da mustalzimatiha to zai shiga aljanna diyan da aka kada da shi ko da za a kai shi wuta saboda zanuban shi to sanadiyar tauhidin nan nashi Allah zai mai rahama za a kai shi aljanna shine ma'anar la tanfasil an gane ko ba ta tsinkewa ba za ta gushe da mutum ba har sai ta tike da shi zuwa aljanna allati la tanfasim wa thaniyan iqamatu salati rukuni na biyu shine tsayi da sallah iqamatu sala yani iqamataha fi waqtiha وإقامتها في أركانها وشروطها وطمأنينتها وخشوعها التي جاء بها الكتاب والسنة وإقامتها بالاهتمام بها والاعتناء بها وعدم ويعني عدم عدم المبالاة وعدم الإهانة بها كر أولاك أنتاتا كيايتا أيتا كاللوكتي أيتا يندم من زن الله صلى الله عليه وسلم ييتا sallu kama ra'aytumuni usalli sannan ayyita babu yankewa ko da yaushe a dinga yinta wato illa almusallina alladhina hum ala salatihim da'imun ko inda alladhina illa almusallina alladhina hum ala salatihim da'imun ko inda yace yuhafizuna ko suna kiyaye sallah can kuma yace da'imuna suna masu dawwama a cikinta inda ya kawo khashi'un qad aflaha almu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un to duka sai mutun ya kiyaye sannan sai dauki ma'anar iqamatus sala wa thalithan ta'diyatuz zakati na uku kuma shine bayar da zakka bayar da ita a lokacin da ta dace ga waɗanda suka dace a ba a yanda ta dace a badata bayan da mutun ya ga dama ba shari'a ta ce ga abin da zaka bayar shari'a ta ce ga lokacin da zaka bayar shari'a ta ce ga waɗanda zaka ba kina da ka karkai kai abinda ka ga dama wani da zakka yake sada zumunci wanda zakka yake biyan bashi wanda zakka yake kaza wannan duk kashi ka bude kofofi da yawa cikin kofa daya so ka a fitar da ita yanda shari'a ta yi umarni warabi'u siyam na hudu shine azumi fasma' ka saurara wattabi' kuma ka bi doka ayi shi azumin nan da ikhlasi imanan wahtisaba a kiyaye abubuwan da azumin ya nemi a kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash akwai mai azumi da yawa ba shi da wani rabuwa azumin shi sai kawai bakar yunwa da kishin ruwa man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa sharaba wanda zai yi azumi bai bar ƙarya da shaida ƙarya da zur da cin naman mutane da gulma da tsugudidi ba Allah bai da buƙatar azumin shi da mutum ya azumin ya kiyaye abubuwan da azumin ya nemi a kiyaye wal khamisul hajju ala man yastati' na biyar shine aikin haji ga wanda yake da ikon zuwa wanda al istita'a shine al qatani yace amnu tariq wa sihhatu al abdan wa sihhatu al abdan ya zamanto hanya tana da aminci sannan kuma ya zamanto kana da lafiya da zaka je kai aikin haji to shine suka kara da kuma wadata na guziri wadata na guziri abinda za ka ci a hanya da wanda za ka bar ma iyalanka na guziri in mace ce sai a ƙara kuma da muharrami ba ta tafiya hajji ita kaɗai wani ya ce ya rasulallah inna mra'ati kharaja ta hajja wa inni ktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza matata za ta tafi aikin hajji kuma gashi ni an rubuta sunana cikin mayaka za mu tafi yaki kaza yaki kenan jarumi ne gwarzo ba ma wai guri ɗaya za a kai hari da shi ba an sa sunan shi a gurare da yawa in an je yaƙi an dawo za a ƙara fita da shi za a ƙara fita da shi ka gani al-islam yahtaju ila quwwatihi wa shaja'atihi wa basalati jarumtar shi ana bukata amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab wa hujja ma'a imra'atika ka je ka tafi karaka matarka ku je aikin haji ya fiye maka walantana a ce za ta je jarabawa ne ta tafi ita kadai za ta je suna tura ta ita kadai daga wani gari zuwa wani gari ka ka zama solobiyo ko kuma ka ba wani amanar tawai don taɓewa gidan kar ne za ku haɗu to da Allah ga mata nan dai a kula min da ita a ga wannan ai shashasha ne shaka tafi ko shaka tafi ko zakara ya ba ya ba da ajiya ba ta shi kana dan adam dan adam din musulmi kuma la'alla kana da'awar sunna da haka sai mun kiyaye jama'a sai mun kiyaye to shine sai ainihin wato yace na biyar shine wato alhajju ala man yastati domin alaman yastati kaidi ne da hadisin jibril yazo da shi ko ta hujjal baita in istata'ta laysa bil amma hadisin ibnu umar bai kawo ba hadisin bunyal islamu ala khams wannan hadisai guda biyu an fi yawan ambatan su akan arkanul islam hadisin jibril akhbirni anil islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا da hadisin ibn umar wanda shi ke bin wannan cikin arba'una ko wannan na biyu wannan na uku bunyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami sala ita'iz zaka wa hajjul baiti wa saumi ramadan haka yazo amma asalin shi ibnu umar ya ce wa saumi ramadan wa hajjul bait amma amana ta ilimi haka za a karanta shi yanda aka ruwaito in ya so sai ayi bayani daga baya ina fata kun gane saboda haka wa'annan su suka fi shahara amma an banda wannan akwai hadisin wafdu bani qais wafdu abdu bani bani qais nabi ya musu bayani akan arkanul islam gaba daya akwai hadisin mu'az wanda cikin arba'una ma yazo hadisin tirmidhi yace mi wato ainihin ka bani labarin abinda yuqarribuni min aljannati wa yub'iduni anin nar qala laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujju al-bayt kaga ya lissafo mai arkanul islam haka hadisin dimam ibnu tha'laba shi ma da yazo cewa dan aikin annabi sallama ya kai musu da'awa ta musulunci da gaske Allah ya aiko annabi kan ba za a bauta ma kowa ba sai shi annabi ya ce kwarai kuwa har sai da ya lissafo mai rukunan musulunci guda biyar a wata riwaya akwai hadisai da dama da suka zo da hada rukunan musulunci a guri guda ina fata kun gani to da musulunci yana kai kawo akan waɗannan harkanu wannan su ne rukunan musulunci akwai riwaya daga al'imamu ahmad da yake ganin wanda ya bar ɗaya daga cikinsu ya kafurta sai dai riwaya shazza ce akan ruwayoyin da suke da ƙarfi daga gare shi da sauran a'imma na cewa cikin rukunan musulunci rukunai biyu ne kaɗai mutum in ya bar su yake kafurta rukuni na farko wanda shine mabuɗin musuluncin ma shine shahadatayul islam sannan rukuni na biyu ita ce sallah zance mafi inganci da kuma abin da sahabai suka yi ijma'i a kai shine wanda ya bar sallah kawai kafiri ne mutlaka kun gano wannan amma wanda bai yi zakka ba ko bai bada bai yi aikin hajji ba ko bai yi azumi ba wannan ba zai zama kafiri ba sai dai fasiki ne lakin da zai halatta ma kanshi kin yin zakka ko ya halatta ma kanshi kin kin yin azumi ko kin zuwa aikin haji yace mutum na da dama yake zuwa aikin haji halal ne ba wani aikin haji yace ba wajibi bane ya ƙaryata rukuniyar su da wujub din su wannan ya kafirta domin ya ƙaryata Allah da manzansa ina fata an gane wannan to bayan ya gama sai ya ce fatilka khamsatun walil imani sittatu arkanin bila nukrani imanuna billahi dhil jalali wa ma lahu min sifatil kamali wa bil malaikil kiramil barara wa kutubihi al munazzal munzalat munzalatil mutahhara wa rusulihi al hudati lil anami من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم yake cewa fatilka khamsatun wa'annan rukunai guda biyar kenan na al-islam walil imani shi kuma imani yana da sittatu arkanin rukunai guda shida bila nukurani babu gardama babu musu a kansu imanuna billahi dhil jalali na farko kenan imaninmu da Allah ma'abocin ɗaukaka imani da al-imanu bi wujudillah والإيمان بألوهية الله والإيمان بربوبية الله والإيمان بأسماء الله وصفاته imani da cewa akwai Allah wanda fitra ta tabbatar da wannan baka da bukatan dalilin cewa akwai Allah gane ko fitra ta dan adam ta yadda akwai Allah kawai akwai shi Allah sannan kai imani da cewa Allah nan yana da rububiyya ma'ana ya shike gudanar da halittu tun daga samar da su zuwa ga kulawa da al'amuransu sannan kai imani da cewa ba wanda ya cancanta a bauta mawa sai Allah cikin sammai ko cikin ƙasai duk wanda ko aka bauta mawa ba Allah ba bautan nan ƙarya ce zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma da'una min dunihi huwa al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir kai imani da cewa Allah yana da sunaye da wasu sifofi ka tabbatar mai da abin da ya tabbatar wa kansa ko manzansa ya tabbatar mishi na sunayensa da sifofin shi a yanda suka zo ba tare da kore su ko lankwasar da su ko ainihin kamanta su da na bayi ko bankara su ba an fahimci wannan ko kokarin sanin yaya suke ba hakikanin su wannan baka iya sanin hakikanin wato kun hasifatihi lakin ka san hakikanin su wato ainihin ma'anar su amma yaya suke gudana da yaya madululaludinsu suke aiki a tantare da zatin Allah da mashi'ar Allah wannan ya fi ƙarfinka an fahimci wannan la tablughul awhamu kun hasifatihi inji al-imam as-sa'di rahimahullah to daka shine ma'anar imani da Allah na farko kenan wa ma lahu min sifatil kamali da imani da abin da Allah yake da shi na sifa ta kamala kullu sifatillahi ta'ala sifatu kamalin wa jalal babu wata nakasa ko wata tawaya a cikin sunaye da sifofin Allah dukkan sifofin Allah sifofi ne na daukaka koda a ce in an siffanta dan adam da wannan sifan na kasa ne kamar yanzu girman kai shi yanzu an ce almutakabbir minan nas هذا يعني تنقص مذمومة صفة مذمومة بالنسبة للآدميين والمكلفين جميعا أما صفة التكبر لله سبحانه وتعالى صفة جلال وكمال ونزاه أنت الله تعالى من جرمان كين يسألك الله أكي ما أنت زيد من الناس متكبر وأن ذمني زرقيني أقريشي أنقانا وأن زرقيني أقريشي so da ka shi sifofin Allah dukkan su kamala ce gare shi wa bil mala'ikil kiramil barara na biyu kenan imani da mala'iku al-kiram madaukakan nan masu mutunci a idan bayin Allah yahudu ne suke ƙaryata ko suke kiyayyar wasu daga cikin annabawa shi yasa Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirina dan duk wanda ya ƙi masoyin Allah ya ƙi Allah dole Allah ya ƙi shi wani adali waliyan faqad azantuhu bil harb dan duk wanda ya ƙi malaika jibril su ai yahudu ba sa son jibril suka ce shi yake zuwa da ayoyin azaba da masifa shi aka turo ya ainihin kifar da wasu daga cikin su da kaza da kaza zaka suka ƙi shi yake zuwa da wahayi sai Allah ya ce ai Allah ne ya aiko shi da wahayi ko Allah ne ya aiko shi da in kun ki dan aikin Allah kun ki Allah ne to sau da haka sannan yin imani da mala'iku alkiram albarara masu biyayya ga Allah albarara jam'in albar mai biyayya to shine albarara masu bin Allah sau da kafa la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi umaru bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ba sa rigayar Allah ba sa gabata ba sa shiga gaba ba sa yi kafin a sa su ba sa kin yi in an sa su wannan shine sifa ta mala'iku dole kai imani cewa an halice su daga wuta kamar yanda manzon Allah sallallahu daga haske afwan wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kai imani cewa suna da ayyuka mabambanta akwai masu kula da karɓar rayuka akwai masu kula da ruwan sama akwai wanda ake aikowa da wahayi shine malaika jibril akwai munkar da nakir masu tambaya a cikin kabari akwai masu tattara ayyukan bayi raqibun wa atid da sauransu jumlatan wa tafsila kai imani da su a dunkule kai imani da mabambantan ayyukan da aka ba ma ɗaiɗaikun ayyuka wato ainihin ayan na mala'iku dole wannan wajibi ne akan bawa wa bil mala'ikil kiramil barara wa kutubihil munzalatil mutahhara da imani da littattafan da Allah ya saukar masu tsarki dukkan littattafan Allah masu tsarki wanda ya saukar mawa manzanni su isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah waɗanda aka ba mu labarin su a nasance ba su wuce biyar ko hudu wanda suke babu saɓani a kai guda hudu ne alkur'ani taura injila zabura ko suhuf ibrahim wa musa za mahallu niza'in wa khilafin bainal ulama shin cewa littattafai ne mustaqilla ko wasu suhuf ne waɗanda suke khassa na daban amma dai a dunkule kai imani kowane manzo an aiko shi da littafi zuwa ga mutanen shi wasu littattafan ne ba a ba mu labarinsu ba kamar yadda wasu manzannin da yawa ba a gaya mana ba ko hatta manzan Allah sana bai san wasu annabawan ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk Allah ce wasu annabawan an baka labari wasu ba a baka labarinsu ba shi Allah fa'alu lima yuridun to da ka yin imani da littattafai shine ainihin na uku ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام نهدو شيني إيماني دا منزنن دا الله تعالى يأيكو ودن دا سكي الهداة masu shiryatar walil anami ga halittu min ghairi tafriqin ba tare da rarrabewa ba kamar yadda ahlul kitabi suka yahudu suka ce sun yadda da annabi Musa ba su yadda da annabi Isa da annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in ba nasara suka ce sun yadda da annabi Musa da Isa ba su yadda da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to mu mu'minai sai aka ce duka mu imani da su ko qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa musa wa isa وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون dukkan su ba ma bambancewa mu ce mun riki wannan mun ainihin wato ajiye wannan dukkan su daga Allah suke kuma shi mala'ika kamar da muka ce kamar kamar igiya ce da ta daure wato diyan carbi ko da ka tsinka daya duka sauran za su zubi daga da ka ƙaryata manzo ɗaya ka ƙaryata dukkan annabawa da ka ƙaryata annabi ɗaya ka ƙaryata dukkan annaba da ka ƙaryata littafi ɗaya ka ƙaryata dukkan littattafai shi yasa sai kaji ya ce kazzaba ta'adun mursalin ma'a annahum lam yursal ilaihim illa rasulun wahidun huwa hudun alaihi salam كذبت ثمود المرسلين مع أنهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد وهو صالح عليه السلام وهكذا كذبت kazzaba ashabul aikatil mursalin haka za ka yi ta ganin Allah ta'ala yana faɗa saboda su annabawan akwai haɗin kai a tsakaninsu da ka ware maɗayan to sauran sai su ce ba ruwanmu da kai to shi ne min gairi tafriq ba tare da rarrabe tsakaninsu ba wala ihami sannan kuma ba tare da wato ainihin wato wahami ko kuma tunani gurɓatacce akan wani mala'i wani annabi daga cikin annabawa ba yana nufin cutar da wani annabi akan sauran annabawa awwaluhum nuhun bila shakkin kama anna muhammadan lahum qad khatama na farkon su shine annabi nuh alayhi salam wanda babu shakka a cikin haka wato yana nufin na farko cikin manzanni shine annabi nuh alaihi assalatu wassalam amma annabawa annabi adam shine farko tare da an danyi sabani suna ganin adamu ma ba annabi bane mazancen da ya fi ƙarfi annabi ne domin sanda za a je neman ceto gurin annabawa da wa za a fara da annabi adamu alaihissalam wasu na cewa shi ma annabi idris ya riga annabi nuh annabi nuh alaihissalam da aka yi suka ce shi ma annabi idris da shith annabawa ne ba manzanni ba amma farkon manzo shine annabi nuh alaihissalam haka aka sarraha a hadisin shafa'a da aka je gurin annabi nuh za a ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzannin da Allah ya aiko wa mutane sannan kuma ta'aridi na alkur'ani yayi ishara cewa annabi nuh shine farkon manzanni inda zaka ji ya ce wato ainihin kazzabat qablahum qaumun nuh sai ka ji ya ce qablahum ko wa qauma nuh min qabl innahum kanu qauman fasiqin wa qauma nuh min qabl innahum kanu hum azlama azlama wa atgha zai ba da labarin annabawa sai ka ji ya fara da annabi Nuh alaihi salatu wassalam a cikin surori da dama na alkur'ani mai girma to babu shakka cewa annabi Nuh shine na farko kama anna muhammadan lahum kad khatama kamar yanda faifiyayyen halitta farin jakada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ya zamanto cikamakin su shi ya kara shi babu wani annabi bayan shi وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا وبالمعاد أيقن, وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم, علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي, على وهي علامات وأشرط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كلا مقعد مسؤول من رب ما الدين وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور تو وباللقاء نغسين أجلش نعم وخمسة منهم أولو العزم الأولى guda biyar daga cikin waɗannan manzanni su ne ulul azm ma'abota himma da azama da ƙwazo gurin isar da saƙon Allah wanda sun fi sauran tare da kowa ina da nashi mukami fi surar al'ula wanda su ne ainihin na farko mafiya ɗaukaka fi suratul ahzabi sun zo cikin suratul ahzab wa shura tala suratul shura ta biyo baya kuma suratul ahzab Allah ya ambaci waɗannan manzanni guda biyar a wata aya wa iz wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أقول دابير وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك سأكفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم تكن سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أه؟ wallazi auhaina ilai ka ganin sai aka fara da Nuh daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauko farko da karshe sai aka fara da karshe sai sai farko wallazi auhaina ilaika wama wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa wa isa ibn maryam ay shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilaika wama wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa wa isa ibn wa isa babu ibn maryam ko wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi shura al-lisafo su shine Allah ya ce fas menene karshen ahqaf fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum wa bil ma'adi ayqin bila taraddudi nabna biyar kenan cikin rukunin imani ai wancan duka zance akan al-imanu bir rusul wa bil ma'adi sannan da yin imani kaga atafi ne akan imanuna billahi dhil jalali ko sanai ce wa bil mala'ikil kiramil barara wa kutubihil munzalatil mutahhara wa rusulihil hudatil anami to sai ka wata mas'ala ta awwaluhum nuhun bila shakkin kam sannan sai ya ce wa khamsatun minhum ulul azmi ula sannan sai ya ce wa bil ma'adi atafi akan billahi bil mala'ika bil kutubi bi rusulihi sannan sai al-yawmil akhir shine al-ma'ad makoma sannan yin imani da makoma aiqin ka tabbatar ka sakankance da haka kar ka sake ka yi shakka bila taraddudi babu kokonto babu inda inda babu wato ainihin kwangwabakon baya a cikin wannan imani imani ne zartacce yankakke tabbatacce waladdi'a ilmin bi waqtil mu'adi mau'idi kuma karkai da'awar cewa ka san lokacin da aka sanya mu ranar alkiyama ba wanda ya san yaushe za a yi alkiyama bi tahdid sai Allah subhanahu wataala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda Allah la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta kwatsam za ta zo ba wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi za ta tashi in ba Allah subhanahu wataala ba tunda gaibu ne qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah lakinnana nu'minu min ghairi imtira sai dai mu muna yin imani ba tare da ainihin shakku ba ba tare da gaddama ba shine alimtira'u ya goge hamza lidarura shi'iriyya wa li ajalil wazani wal kafiya ba tare da shakka ba bi kulli ma qad sahha an khairil wara muna masu yin imani da duk abin da ya inganta daga fiyayyen halitta min zikri ayatin takunu qablaha na ambatan ayoyi ma'ana alamomi da za su kasance kafin busa kaho na ranar alkiyama dinnan wa hiya alamatun su ne alamomi wa ashiraɗun su ne da alama ɗin laha game da tashin alkiyama kuma ya ce birni an amaratiha sukan yi ce alamatu sa'a ko ashiratu sa'a kamar yadda alkurtubi ya rubuta littafi kan ashiratu sa'a ko alamatu sa'a alkubra da kuma asugura daga wa'innan alamomi na alkiyama akwai ƙananu waɗanda su ana samun tazara sosai tsakaninsu da mai da busa ƙaho aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kan shi alama ce ta tashin alkiyama domin annabi sallama ya ce da malakul mauti na riƙe da ba malakul mauti ba israfil na riƙe da ƙahon busa ƙaho amma da ya ji labarin an aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ɗaga shi dab da bakin shi ya sunkuyo da wuyan shi yana jiran kawai umarni ya busa tsagewar wata alama ce ta tashin alkiyama wala kad hadatha منذ zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaga usurun kathira wa azmanun mutaaddida allati iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar kaga wannan ita ma alama ce amma da yake as-sughra ne da daga cikin alamomi as-sughra abinda annabi sallama ya faɗa hadisin jibril akhbirni an amaratiha qala madha أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان alamomi ne ƙananu don za su jima suna gudana na daga cikin ƙananan alamomi tozartar da amana idza duyi'atil amanatu fantaziru sa'a nabi ce da an wulakanta amana ku jira tashin alkiyama sai ya ƙara fito da abun ce idza wussida al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a in har kuka ga ana jingina lamari ga wanda bai cancanta ba sai a duba alfarma sai a bashi ko da bai iya ba ta wannan alama ce ta tashin alkiyama amma wannan ƙananan alamomi ne za su jima ana ta kutsawa cikin haka hatta shi'arat na addinin musulunci za a yi ta mantawa da su annabi ya ce za a kai lokacin da za a bar komi ƙarshen abin da musulmi za su kankame dai shine sallah amma za a yi lokacin da mutum zai ce na tuna wani tsohon yana yin sallah mana shi ɗin baya yi ‘yan uwan shi da abokanan shi duka ba sa yi amma yana tuna da wani tsoho wani kakansu shi yana yin sallah ka Allah ka tsare mu Allah kar ya kai mu wannan lokaci domin ƙarshen mutanen da alkiyama za ta tsayo a kansu annabi ya ce hum shirarul khalqi inda Allah watsatsun mutane ne tababu ne tababu ne saboda haka akwai alamomi da amma manyan alamomi su ne kamar bayyanar annabi isa alaihissalam fitowar dujal ya ajuju da ma'ajuj wuta da za ta taso daga gabacin duniya daga jaziratul arab iska da za a sako ta ɗauke rayukan dukkan muminai sai ya zama watsatsu ne za a bari da ainihin dabbatul ardi dabbatul ardi din nan ko wa idza waqa'a alqawlu alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من يبيان لتكن كراتنونية لا داعي للتكرار والإطالة ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما daga cikin yin imani da ranar lahira yin imani da akwai mutuwa yana shiga ciki za a mutu wanda yana shiga ciki ko su shakkaki shakkakiyya aqidatu shakkakiyya su suke ganin an mutum ma ba a mutu ba kawai yana iya tashi amma jagoran su ya tuba da dan shi ya mutu yana bala'in san dan da ɗaya tilo da ya mutu kawai ana kalan karban gaisuwa tunda yan bid'a ne sai wani ɗalibin shi ya ce yaron nan fa bai mutu ba ya ce ha kai haba da Allah ban gane ba ce kawai ta yiwu bai mutu ba su komi za su iya akasa shi ya aƙi da su su ne shakkakiya bai mutu ba ya ce a yaro ya mutu ya ce ya ce kai ban san renin in birne shi da hannu na ka ce mun bai mutu ba ya ce a to ai haka aka tsara ya ce ana tuba to wannan shegantaka ba da ni ba sai ya tuba kun gane wannan ai to daka ya daga cikin imani da lahira ka yadda akwai mutuwa ba nan ne matsala take ba ko dan haka kafirai sun san ana mutuwa wa ma min ba'dihi imani da abin da zai biyo bayan mutuwa walau anna idza mut idza mutna turikna ko duka mata ya mutu ya mitu duka mitna au mutna daya ne walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna ونسأل عندها عن كل شيء to da abin da zai biyo bayan mutuwa alal ibadi hutima wanda an wajabta shi akan bayi wa anna kullum muqa'adun mas'ulu kuma kai imani da cewa kowa sai an zaunar da shi ranar alkiyama duk da riwaya ta fi nuna cewa za a tsaida mutum ne mas'ulu za a tambaye shi a afuwan na cikin kabari ne eh zamani domin mala'ikun fa'aka a dahu annabi zai ce, ko fayo ka idanihi sai su zaunar da shi, tayar da mutum a ce zauna bayan an juya daga birne shi. To, duk kowa za a zaunar da shi ranar gobe alkiyama mas'ulu kuma za a tambaye shi a kan me, man rabbu wa maddinu wa man rasulu, ce mai waye Ubangijinka, waye me addininka, waye manzan da aka aiko maka. Kaga as'ila basita wa sahala salisa jiddan, lakin ba wanda zai dace da ba da amsa sai wanda Allah ya datar da shi wani salama ya ce mumini zai ba da amsa ya faɗo Allah shi ne ubangijin shi musulunci shi ne addinin shi nabi muhammad salama shi ne manzan shi duk da akwai ruwa da ta ce za a tambaye shi wa ma'amaluka mene ne aikinka mumini zai ce kara'atul qur'ana wa amantu bihi wattaba'tuhu na karanta imani na yi imani da shi na karanta ƙur'ani na yi imani da shi kuma na mai biyayya amma annabi salama a risin abu huraira ya ce ammal munafiku awil murtab ammal kafiru awil munafiq duk ruwayoyi sun zo kafiri ko munafiki ko mai kokontowa addini aka ce man rabbuka ma dinuka man na ce ha la adri kai ha ban sani ba in aka ce man nabiyuka ya ce bai sani ba sai ce muhammad sata amsa za a bashi ko kusa wanda bai iya cin jarabawa ba ko amsa aka bashi ba zai iya ko ba zai iya ci Muhammad sai ce ko sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu sai su ce ma da raita wa ma talaita baka sani ba kuma baka bi ba kaga mutun ya shiga makarantar jahilai kenan in duk duniyan nan gatan mutun ne da kuwa zai Allah ka tsare mu daga azabar kabari kabari na da ban tsoro jama'a domin shi ma'bara ce shi gada ce ko dai a tsallaka zuwa ga jin daɗin dindindin ko zuwa ga azaba ta dindindin ko azaba mai dogon zango shi yasa sai na Uthman ce ya ji annabi sallallahu yana cewa al-kabaru awwalu manazilil akhirah kabari shine farkon matakin tafiya lahira in yayi kyau abin da zai biyo ba ya fi shi kyau in yayi muni abin da zai biyo ba ya fi shi muni imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran Allah ka haskaka makoncinmu ka yalwata mana ka ni'imta mana shi wa inda za yuthabbitu almuhaiminu anan ne fa Allah zai tabbatar shine almuhaimin mai kula da bayi bi thabitil qawli ya tabbatar da maganar da take tabbatacciya ita ce mi la ilaha illallah ita ce amsa tambayar kabari allazina amanu yani yuthabbitu almuhaiminu allazina amanu bi thabitil qawli yuthabbitu Allahu allazina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah ka tabbatar da mu da amsa tambayoyin wa yuqinul murtabu inda zalik wanda ya kasance mai kokonto a nan ne zai tabbatar bi annama mawriduhul mahalik cewa fa wannan gurin da aka kai shi gurin halaka tunda yana kokonto a addini an mai tambaya ya kasa amsa wato guduma karfe ce malam wanda zai duke shi baya ji baya gani balle ya tausaya mishi balle ya magiya haka hadisi ya zo dinga jibgar shi zai yi ihun da kowa zai ji banda mutum da aljan annabi ya ce da za su ji sai sun suma Allah ta'ala ka kare mu to zai mu bashi wa bil liqa wal ba'th wan nushuri wa bi qiyamina min al qubur subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah